الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وموالاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل يو لاربا ترى جماد الآخر هجرة تنادى dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha biyu ga watan ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin tobatin hukam fasin fil'ariyati walwadi'ati wal umana wannan fasalin zai karantar da mu hukuncin aro da hukuncin ajiya da kuma amintattu akwai umana a ka'ida na shari'a wanda kowanne idan abu ya ɓace a hannun shi ba zai biya ba za ka ji su kaga amfanin karanta wa'annan ainihin karatuttukan yin aiki da su shine kar ya je ya same ka ka lokaci za ka yi rikici tun farko idan mutum ya zo ya nemi aron abinka to fa ka karanta babin ariya ka san dokokin aro don kar karshe ka zo kuna rikici da shi akwai yanayin da za a shiga gashi kayan kaɗin ne ya bata amma za a ce ba za a biya ba kuma fa ko ka irin ta Hausawa to gashi nan ya bata ku bata tare ya karba ya ce na yadda ai an saba wa shari'a saboda haka in ya batan sai mun duba dokoki sannan da wannan dokokin za mu yi aiki da da abin da ka ana haka eh ka dauka amma in ya bata ku bata tare wai ma'ana in je na ganka dole ka biya ni wannan zancen banza ne wa masu ira radduhu mustaujabu wa ma zamanul musta'iri yajibu illa bi qabilil majibi lam taqum أها بينة عليه أنه أجن أو ما المؤار فيه قد تهكك تأجن أو فرق فيه مطلقا والقول قول مستئين هلفا في رد ما استعار حيث اختلفا ما لم يكن مما يغاب عاداه عليه أو أخذ بالشهادة والقول للمؤير فيما بينا ومدئ الرد عليه البينة والقول في المدة للمؤير ما هل فيه وأجز مستئير آه وأجز مستئير كذاك في مسافة لما ركب قبل الركوب زاله فيه يجب والمدعي مخير أن يركبا مقدار ما هد له كما هد له أو يذهب والقول من بعد الركوب ثبت للمستئير إن بمشبه أتى مثلا ko yace wa mastu'ira duk abin da aka karbi aro to radduhu mai da wannan abin fa mustaujabu abin wajabtawa ne duk lokacin da ka karbi aro to mai da wannan abin da ka karba aron wajibi ne sannan idan ka zo aka baka aron abu daukan abin ka je da shi inda za ka yi amfani yana wuyanka sannan ka gama amfani ɗauko abin ka kawo mai shi shi ma yana wuyanka sai dai inda malamai suke khilafan wai abin aro ɗin idan ana mai wani ɗawainiya na kashe kuɗi wannan ɗawainiyar me abin ne zai yi ko wanda ya karɓi aro suka ce me abin ne zai yi yanzu misali mutum ne zai ce ka bani aran dokinka da Allah zan je nan ainihin mai in dawo sai ka ci a bismillah aka kunce dokin kuma yana jin yunwa yanzu a ciyar da dokin nan ya kai shi mai ya dawo yana wuyan ka ko yana wuyan shi wasu malamai suka ce yana ai dokin ka ne dole kai zaka yi daga karban aro kuma kaga ya zama kenan marancin da zai jawo amfani wasu suka ce ai shi zai amfana da shi saboda haka shi zai wa abin ɗawainiya. sai ka zuba mai ai in ya zuba mai ya zama ba aro ba ya zama haya kenan ƙwarai kuwa ya biya kenan ka ce to yanzu ba mai ya ce yanzu galan nawa ne zai kai mari ka ce galan ɗaya ya zuba galan ɗaya ya tafi ya dawo yanzu sunan abin da kuka yi din nan haya ka bashi na motan ka ya biya da galan ɗaya na mai saboda haka mai za ka ka zuba mar sai ka bashi wannan mun tabbatar da ka mallaka mar amfanin motan ya je dawo shine magana aha illa bi qabilil majibi yace wa ma zamanul musta'iri yajibu amma fa wa ma yajibu zamanul musta'iri biyan abin karban aro baya waje ba ka karbi aran abu sai abu ya bata hannunka to ba za ka biya ba illa sai dai ta inda za ce za ka biya bi qabilil majibin abin zai iya karban fa kuwa hanset ne ka karba aro bayan kwana biyu kace ya bata ai zai yi koyewa kai kace ya bata ko to wannan sai ka biya shi ma kuma lamta kun bayyinatun alaihi annahu ujin in ba a samu shaidu sun tabbatar da cewa bataye ba amma ga shaidu sun tabbatar da cewa hakika an sai muna tafiya wallahi aka warke ko kuma muna cikin nabeg yana mayin waya yana sawa aljihu da muka sauka aka nema aka rasa kaga an samu shaidu akan cewa annahu idin ba zai biya ba aw mal mu'arifi ka tuki ka ta'addin ko kuma abin da abin aro din aka tabbatar da ta'addanci a ciki batan abin kayi ta'addanci misali mota ce wai da ka zo wajen taron kuma dama taron siyasa ne ana sata mota a gurin wai sai kai irin gadaran nan ka bar mukullin motan a jikin motan ka shiga wurin taron ana alaji mukullin ka kana to motar kowa zai yi wa sai taɓa shikenan aka ja ka zo ne ya zama ta'addanci aw farrada fihi ko kuma yayi sakaci cikin shi to wannan mutlakan sai ya biya ko abin da za a boye ko abin da ba za a boye ba yanzu misali kana da fili ne a bypass sai aka zo aka rubuta boges daga yanzu zuwa lokaci kaza kaza mai wannan fili ya ka takardu kai ko da ka nemi aran filin nan baya gari sai ya ɗebo takardu ba ka yi kira Allah duk abin da ya faru ka je ka tsaya mutun daga takardun ayyuka kai kuma da gangan ka koye takardun ka ce shi ma zai ci wansa kawai ka koye takardu ana na lokaci wuce aka zo aka yi boges sai ka biya shi kwarai tunda ai wannan sakaci ne kana ji ana announcing za a kwace za a kwace kuma takardun ne yana wajen ka shi bai sani ba to ka ga yanzu a nan mutlakan sai ka biya shi akwai irin wannan mugunta mutum kayan aini magada kayan waya da gangan sai ya boye akwai wanda lokacin canjin kuɗi canjin kuɗin buhari an ba shi kuɗin magada fa da gangan yake fitarwa sai da aka ga kasan canjin gaba ɗayan yi kwa kwana 20 ne sai da aka gama canji kawai ya fito ga kuɗin ku kuɗi duk bai gashi nan amma ba su da amfani kuma a wannan lokacin ba wani musama an bankin sun rufe shi kenan haka kuɗin nan suka zama takardun banza to ka yanzu wannan ta'addanci ne in aka je hukuma sai ya biya aha yace me wal qawlu qawlu musta'irin halafa yanzu magana maganan wanda ya karbi aro ne halafa da ya rantse fi raddi musta'ara nan mun koma wajen ainihin ba wajen bata ba wajen miyar da abin da ya ara din har su talafa yayin da suka saba shi me abin yace baka damun da abina ba kai kuma kace sam na gama amfani na dama da abinka rikici ya yi rikici ba ka da shaida in aka je wajen hukuma sai mu ce to kai da ka karbi aro ka shiga gaban shi tunda abu hannunka yake ka sha billahi allazi la ilaha illa huwa ka damar da abin shi in ka rantse shi kenan malam ya kun min mayu gabu ada amma fa shi ma in bai kasance ina abin da ake boyewa al'ada ba alayyi akan shi in abin da al'ada an karba dama yawanci ko yanzu baka ji wani malami yana cewa ba wawa kamar mai bada aran littafi ba ya ce me ko ya ce mai bayarwa wawa ne sannan mai karɓa ya dada shi to wanda ya ka ji wanda ya dada shi ya wauta yanzu littafi ne aka ba mutum ya ka ba na rikici akan bai dada shi ban ji al'ada ya nuna cewa ba a dawowa da shi to yanzu ka fi shi gaskiya bai dada shi ba kawai ya dama da kayanka ka gane shi ne ya ce sai dai malam ya kunni mayu gabu ada alayhi matukar dai in abin bai kasance yana daga abin da ake boyewa a al'ada ba au ukhiza bi shahada ko kuma dama an karbi abin da shaidu da kazo karba Allah yace in ka zan duniya akwai rashin lafiya akwai mutu akwai musu mutanen duniya bari in kira wani mallam Abdullahi mallam Ibrahim ku zo ku shaida zan bashi aran abina kaza ya dauka ya baka to kar ka yadda wai ya zo malam Rabiu ina abin nan na ga ka ce a kira mallam Ibrahim da mallam mallam Abdullahi to yanzu ina za mu same kai ma ka kira naka shaidin ya zo suna gani ka bayar in ka yadda ka bashi ya zo ya ce baka bashi ba za mu ce ina shaidu tun da shi da shaidu ya baka to kai ma ka miyar da shaidu a hikima ce ko ajiya ne yanzu mutum ya zo ma da mutane wallahi so nake ka ajiye wannan abin kaza duk ran da ya zo karba ka ce ina mutanen da ka zo da su a to me zai yi ka ce akwai abin da zai yi ai ka kasu ne dan su tabbatar da ka bani yanzu in baka ka zo ka ce ban baka ba in ta kakare kai ma ka kira naka amintattun wane wane ku zo ga abin da ya zo ya kawo wane wane ya bani ga kayan shi na bashi amma an kai yadda ka bashi ya baka shaidu ka bashi ba shaidu to a nan ainihin abu sai juya kanka shine au ukiza bi shahada fal qawlu lil mu'iri fi ma bayyana to saboda haka yanzu magana sai ya koma wajen wanda ya bada aro fi ma bayyana cikin abin da ya ainihin bayyana wa mudda irraji saboda haka wanda yake da awan ya dawo da shi to alaihi bayyana shaidu suna kan shi dole sai ya kawo shaidu tunda da shaida ya karba dole sai ya kawo shaidu akan yamiyar in ba ka bai ga shi kan shi to wannan muna magana akan ainihin miyarwa ba to wal qawlu fi muddati lil mu'iri ma halfihi wa ajzi musta'iri yanzu kuma ana rikicin akan ainihin lokacin amfanin abin shi yace ka bashi zuwa sati ɗaya kai kuma kace kwana uku ka bashi yanzu ga abin nan bai dauka ba ana rikice yace in ya dauka fa sai sati kai kuma kace kai sam kwana uku kai da shi ya rikice zo gaban kuliya yanzu maganan wa zamu dauka wal qawlu fil muddati magana cikin fagen lokaci lil mu'iri magana mai bayarwa aro ne ma halfi tare da rantsuwan shi rantsi billahi da la ilaha illa huwa kwana uku kai da shi wa ajrul musta'iri da kuma gajiyawan mai karban aran farko mai karban aran dama shine muddai sai mun nemi ya kawo shedu akan sati aka bashi in ya kawo shedu ba kar magana in ko bai kawo shedu ba sai ka rantse akan cewa kai kwana uku ku kai kazaka haka zance yake fi masafatin limara ke cikin fagen abin da za a hau ya zo kun yi magana akan za ka bashi aran mota zai je wuri kaza misali zai je birnin kutu abuja ko da ya zo sai ka je yana waya na ka jira ni a ainihin me sunan menene 1000 ka jira ni a 1000 ka sha ya 1000 ya ce ni 1000 muka yi da kai kai kuma zai san birnin kutu abuja muka yi bai da shaida baka da shaida to yanzu a nan ma in ya kawo shaidu dole ya tafi 1000 in ba shaida ya karanta billahi la ilaha illa huwa birnin kutu abuja muka yi da kai shine a kablar rukubi amma wannan fa duk ana magana kafin ayi amfani da abin kin kan ya hau kaji aka fara wannan rikicin to zalahu fi yaji wannan shi yake wajaba gare shi biya ciki to yanzu anan idan ka rantse wal mudda'i shi mai karan da bai da shaida ya ce 1000 aka yi ko ya ce sati aka yi bayan ka rantse muka yarun za a bashi zabi an yarka ba in ma ya hau miƙidara ma hudda lahu gwargwadon inda shi mai abu ya kai demar bulunkutu abuja au ya zaba ku ya bar ma abun kai tafi tun da ka rantse yanzu ya rage na shi in kana iyawa ka hau zuwa bulunkutu abuja na ma yi waya yara su fito su duba tun da tun yanzu ka fara musu in ba ce ya yi wani tozan ne bukata ya to kama ya ka tafi bar min abina tun da ya riga ya rantse. An muka kwana? To wal qawlu min ba'di rukubi idan ko bayan an riga an yi amfani da abun fa ya riga ya hau ya ji ya dawo ne rikici ya rikici kace ya za ka yi kai da muka yi da kai bulunkutu abuja kuma na ji an ce ka tafi ainihin 1000 ya ce shi san 1000 kuka yi kuma ya riga ya hau ya ji ya dawo to yanzu magana sabata zai tabbata ne musta'iri na wanda ya karba aro ne amma shi ma fa in bi mushbihin ata idan ya kawo mushbihi yanzu misali mutum ne ya karbi aron keke da ya tafi sai bayan kwana uku ya dawo sai ka ce ya za ka karbi keke na ka ce za ka je post office sai ya ce ai mun yi da kai zan je binshek ne da keke saboda Allah ana zuwa binshek da keke kaga wannan bai kamu shi ba yawa amma idan ya dauka ya je minti 30 ya dawo tun da nake kai da kace za ka je jenshin ya ce a kai post office muka yi da kai saboda Allah nan da jenshin sai mutum ya je da keke saboda haka za mu duba mu ga abin da ya yi da awon in ya kawo mushrihi za mu karbi maganar shi in bai kawo mushrihi ba magana zai koma zuwa ga ainihin wanda ya bayar eh wa in atafi bima la yushbihu ba idan ya zo da abin da ba mushbihi ba kamar keke ne yake bin shek zai je misali to fal qawlu lil mu'iri yanzu magana zai koma wanda ya bayar aro kaga wannan la yashtabihu baya rikitarwa kawai za a kula da mushbi ya kawo mushbi ko bai kawo mushbi ba wal qawlu qawlu muddai kira'i zai koma wajen ha